أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوباكم السلام عليكم ato barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai taron albarka wanda ke daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwa ta buba shango a fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mana umdatul ahkam min kalami kairil anam na babban malami alhafiz al-imam abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan lokaci kuma da giyawar mako irin wannan lokaci yau muna yini na lahadi daren litinin wanda yau yayi daidai da uku ga watan shidan musulunci watan jima'a da nisa ne hijira na shekara 1445 goma sha bakwai ga watan sha biyu miladiya 2023 idan masu bibiya ba su manta ba masu kallon mu kai tsaye da ko masu bibiyar mu ta kafan yada labarai na zamani muna cikin kitabul hajj a wannan littafi ko muna cikin babi tamattu'a babi da yake maganar da yanayi ko nau'in aikin hajji na tamattu'i wanda idan ana bibiyar ba a manta ba wancan aikin hajji iya da yanayi har kala guda uku akwai abin da ake ci masa kira ne akwai tamattu'i akwai ifradi wanda duka a gurguje in ba manta ba mun yi bayani a kansu shi tamattu'i shine wanda zaka je can ƙasa mai tsarki tun a farkon watan zulhijja za ka samu damar yin umara sannan ka warware ihiraminka kafin lokacin aikin hajji ya zo kafin takwas ga watan zulhijja wannan tsakanin ka yi umara kafin a fara aikin hajji ɗan hutun da za ka yi da cire hiraminka to ne ta mato idin an fahimta akwai kuma ƙira ne wanda daga kana umara za ka zarce aikin hajji ba hutawa ba kuɓe ihrami tare kana umar za ka yi cin aikin hajji akwai kuma ifradi aikin hajji shi kaɗai ba umar a cikin shi an fahimta to muna babi da yake magana kan tamattu'i yin aikin hajji ka gabatar da umara a samu wani ɗan intabal tsakanin lokacin aikin hajji yan kwanaki biyar ko uku ko hudu to wannan shine yanayi ko nau'in aikin hajji da ake ce masa tamattu'i mun fara karanta hadisai cikin wannan babi karatu ya tsaye da mu ƙarshen hadisi mai namba ta 244 yau za mu tashi hadisi mai namba ta 245 a shafin littafi na 49 wannan kuma shi ne darasinmu na 31 a cikin littafi maliki cewa an hafsa zaujin nabiya sallallahu alaihi wasallama daga ummil mu'minin hafsa bint umar zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama hafsa yar gidan umar umar ɗan kattab kalifan manzan allah na biyu sallallahu alaihi wasallama alfaruk yassa ce an fahimta lokacin da suka samu tafariki tsakanin mijinta na farko da ita sai umar ɗin radiyallahu anhu sai je samu usman ɗan affan sai ce usman ga ‘yata hafsa sun samu rabuwa da mijinta har amma ta kammala idda ka zo ka neme ta an aura mai an bai da a lokacin usman ya ce gaskiya shi yanzu ba shi da yanayin aure a tattara da shi ba maki ko irin wannan shekarar ce a lokacin? na san irin wannan shekarar ƙara aure ya mazajen gaske kan ya ce hidi a lokacin ba shi da niyyar ƙara aure shi kenan sai umar ɗan kaɗa bai sake zuwa ya samu abubakar radiyallahu an ya ce abubakar ga ya ta hafsa ta gama idda ka zo ka neme ta da aura ma ita shi kuma a lokacin abubakar bai ce komai ba sai ya yi shiru ya ce tunaji dan ban lokaci shi kuma abubakar radiyallahu anhu sun yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan hafsa yar gidan umar ta kammala idda zan nemi aurenta sun yi wannan sulhu tsakanin abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma abubakar bai bayyana kowa wannan sulhun ba bai faɗa umar maballanta na wani shi kuma ya san abin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana biyu biyu shiru har sai da manzon Allah ya nemi auren Hafsa radiyallahu anha aka yi auren sai Abubakar ya samu Umar ya ce Umar kwanaki ka zo mun da maganar yarka na yi shiru to tuni da dade mun yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa min asuru cewa in yarka ta gama idda zai aure ta kuma haramun ne na faɗi sirrin manzon Allah da wani yasa ne shiru ba ce ba koyi ba yace gaskiya ni a lokacin har ban ji daɗi ba in ji Umar har ma kwarar usman ya ce mun bahi da damar aure a lokacin kama kai kai shiru baka ce min eh ba baka ce min a'a ba shi kuma abubakar ce magana da muke da manzon Allah ita take tunawa an fahimci wannan to kun ga halacci yanda zaman waɗannan bayin Allah ya zama abin sha'awa a duniya ba sa rabuwa tsakanin abubakar da manzon Allah da sai na umar in zaman majalisi ne a galabiya tare suke in tafiya ne tare in zama ne in fita ne in dawowa ne amma ku duba yadda auratayya ta haɗa su duk wannan kalifofi guda hudun bayan manzan Allah duk aure ya haɗa su kaga dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri yar gidansa yana Abubakar Aisha ya auri yar gidansa yana Umar Hafsa sannan kuma ya aurawa da Usman yarsa har guda biyu da Ruqayya da Ummu Kulsum sannan ya aurawa Sayyidina Ali yarsa mai suna Fatima dukkan su aure ya gudana tsakaninsu kuma Umar dan Khattab ya auri yar gidan Ali dan Abi Talib wanda yake ce mata ummu kulsum ita ma umar ya aure yar gidan fatima radiyallahu anha umar ya aure jikar manzon Allah ta wajen nana fatima an fahimta wannan shine zama na musulunci wanda ba wani boye boye ba ƙarya ba nuku nuku zama ne na gaskiya da gaskiya yasa suka ci kasuwa lafiya sau kuma lafiya amma yanzu abubuwan sun kai sun kawo sai ga abubuwan namu ga mane muna ta ikirarin musulunci da sunna amma ta dabiƙin abin da practice abin ba yayiwa ba yayiwa shi yasa rayuwa take ta da wahala a wannan gaba malamai suka ce ya halatta kana da aboki a'a kana da wani wanda aminin ka ne ya halatta ka ce nemi yarka ko kanwarka ka bashi ya halatta kai hasali ma magabata duk irin wannan auren suka yi a galabiya in mutum ya yi da nagartar nan mutum sai kai mai tenya aureyarsa domin su aure ake so aure suke na manufa ba aure suke na wani yanayin duniya kamar mu ba aure ne mai manufa suke yi saboda ka ya halatta kana da kanwa ne kana da ya ne kana da wata wanda take hannun ka kake rike da ita ka yaba da halin mutum ka yaba da addininsa da mutuncinsa da karamcinsa ya halatta ka je kai da shi ka ce wani ka zo ka nemi ya ta zan baka kai kuma karka ji kai ai an mun talla ai an mun talla ai wani ma ya zo mun talla anan ba haka ake yi ba sai ka rike suru domin amana ce wannan iya cikin abin da malamai suke faɗa abu na biyu game da Hafsa Allah ya kare da ita akwai lokacin da dan wani dalili ya sa ta koma gida daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya turo mala'ika Jibril ya ce ka je ka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce dawo da hafsa gidansa ya je bi ka tuta ta dawo gida domin li'annaha qawwama sawwama li'annaha sawwama qawwama domin ita hafsa mai yawan azumin nafila ce ko mai yawan tsayuwan dare ce Allah ne yake ba da shi da ba Allah ne aiko Jibril alaihi salam yake faɗa manzon Allah wannan labarin hafsa ka dawo da ita domin mai yawan tsayuwan dare ce inji Allah hafsa mai yawan azumin nafila ce Allah ne yake ba da shi da ta Allah ƙare da ita ita ce kuma wannan ayoyin suka sauka a kanta da nana Aisha tun daga ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahadallahu laka tabtagi marata azwajik wallahu ghafurur rahim qad faddala lakum tahilata aymanikum wallahu mawlakum wa huwa al-alimul hakim wa iza asarra an-nabiyyu ila ba'd azwaji hadithan wannan sune wanda su ta harim take ba mu labari Hafsa Allah ya ƙara yadda da take cewa annaha qalat hafsa ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ma sha'anun nas hallu min al'umara walam tahilla anta min umartika hafsa take ce ya rasulullah me yake ga mutane ne kowa ya warware ihramin shi daga umara kowa ya ya ya warware haraminsa daga kammala umararsa ya warware amma kai manzon Allah baka warware haraminka ba har yanzu kamar baka kammala aikin ba faqala sai manzon Allah ya ce wa da Hafsa radiyallahu anha inni labbabtu ra'asi wa qallattu hadi fala uhilla ko fala uhillu hatta hatta hatta anhara yace ni a lokacin abin da suke nufi da lubitu suna kwaɓa wani abu mai kaman ƙaro haka he su shafa wa kansu a lokacin aikin hajji da umara saboda ƙura an fahimta saboda ƙura kuma suna da yawan gashi idan ƙura ta shiga har gashin zai iya yin wa'ansu ƙwari ko ƙwarƙwata a kansu a lokacin he su shafa masa wannan abin da za su kwaɓa da ƙaro su shafa to har su gama aikin hajji lafiya ƙalau ya ce tuni na yi wa kaina wannan kwaɓen in ji mazan Allah ban wanke ba sannan kuma ga hadaya ta nan ban soke ta ba sau daga ba zan kuɓe ihirami na ba har sai na wanke kaina sannan kuma na yanka hadaya ta an fahimta kaga wannan yake nuna manzon Allah a lokacin kira ne yayi tunda su da kammala umararsu suka cire ihraminsu suka ci gaba da harkokinsu shi kuma bayan ya kammala umarar bai gushe ba da ihraminsa bai kwaɓe ba bai ci gaba da ayyukan da ba mai aikin hajji yake aikatawa ba har ya ce ba zai taɓa komawa kamar yadda suke ba har sai lokacin aikin hajji ya ya kammala yanka hadayarsa kuma ya zo ya wanke kansa ko an masa aski shikenan sai ya kwaɓe ihrami shi su sun yi aikin hajji ta matu'i shi kuma ya aikin hajji wanne kirani tunda bai kwaɓe ihraminsa ba iya gama umara haka ya wuce an fahimci magana a hadisi na gaba daga imran bin husayn Allah ya ƙara yadda da shi imran bin hussein shi kuma wannan akwai lokacin da suna zaune a majalisar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya zo yake cewa ya rasulallah jiri da dare ina jin motsin wani abu haka a lokacin ina karanta alkur'ani in na ci gaba da karatu sai na ji motsin ya karu idan na dan dakata kuma sai na ji motsin ya tsaya haka haka dai maka yi har asuba ta yi yake cewa wannan motsin da kake ji mala'ika ne da ka ci gaba da karatu baka tsaya ba to mala'ikan sai ya sako kun gaisa da shi an fahimta domin yanda Allah ya bashi muryar karatu kuma da ikilasi da idan Allah har mala'iku sakowa suke su tsaya su ji su saurari karatunsu waɗannan fa irinsu su ne suka zauna tare da mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam masu tsarkin zuciya masu yin abu don Allah an fahimta yasa Allah da kada ke ce radiyallahu anhu mardu'an Allah ya yarda da su su ma kuma sun yarda da Allah qala yake cewa unziltu aya al-mutu'a fi kitabillah yake cewa ayan da take bayani game da aikin haji nau'in tamattu'i ta sauka cikin littafin Allah an gane ko fafa'alna ha mu ma mun aikata aikin hajji yanayin tamattu'i ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama walam yunzal walam yanzil qur'an bi hurmatiha kuma qur'ani bai sauko ba na haramta aikin hajji tamattu'i an fahimta walam yanha anha haka nan manzan Allah bai hana a yi ba hatta mata har Allah ya karɓi rayuwarsa amma faƙala rajulun bi ra'ayi ma sha amma daga baya kuma wani mutum yake faɗar wani ra'ayinsa game da aikin hajji mai tamattu'i an fahimta wannan kuma ta kaice Umar dan Khattab ne kuma yadda Bukhari ma anan haka yace kuma dukkan malamai sun ce Umar ne akwai wata qadiya da ta faru wanda a matsayinsa na jagorori a lokacin wani abu ya taso game da aikin hajji ta matu'i din a wannan shekarar shi suka dakatar da aikin hajji suka ce duk mai aikin hajji bana sai dai ifradi ko kirani domin akwai wani abu da suke tunanin barna ce ko wani abu da zai shigo ya yi wa mutane asara aikin hajjinsu suka tattauna da manyan sahabbai aka ba da wannan dokar to wa'ansu a lokacin daga cikin sahabbai Allah ya kare da da su ba su fahimci hani ba ne mai tattare da dalili ke suka zaci gaba ɗaya umar ya soke tabbatu'i shi shi wannan imran yake cewa ai aya ta sauka har manzon Allah ya koma ga Allah bai hana mu ba amma daga baya wani mutum ya faɗi ra'ayinsa iya nufin Umar dan Khattab idan ka bibiya irin manyan littafai da suka sharhin hadisi sun ce a wannan shekarar Umar ya dakatar da umma aikin haji na tamattu'i domin wata manufa domin wa'ansu dalilai na shugabanci an fahimta ai kun ga nan ba ba an hana sallar juma'a kwanaki ba kai bayan mu shekarun baya to ka gani ai ba a ce yanzu ba za ka zo ka ce a lokacin bara an hana sallah ba ka baka masa adalci ba yau aikin hajji ma ba yi ba yau ka aikin hajji ma completely ma ba yi ba wani abu ne ta so arid ne amma yanzu idan wani ai an hana ai an hana sallah an hana aikin haji kaga an kuka faɗi wannan kai tsaye baka yi adalci ba sai ka ce wani abu ya taso gwamnati a tunaninta da fahimtarta wannan abin da ta yi ne maslaha gunta sai ta yi kuma kafin lokacin da za a datse abin abin ya tsaya don kansa ya tsaya ka ci gaba dai ya sha bamban da a ce an hana sallah ko an hana ake yaji wannan duk rahin fahimta ne na irin zartarwa kuma da tsarin irin shugabanci to shi a lokacin imran bin husain sai yake ganin kamar umar ya hana tamattu'i gaba ɗaya ya hana kuma alhali a lokacin wannan shekara ce wani abu ya taso suka dakatar da wani amma da shekara ta wuce an ci gaba dai an fahimci wannan shi ne faƙala rajulun bi ra'ayi masha wa kala bukari yi ƙalu innahu umar imamul bukari ce wannan mutumin da shi imran yake faɗa rajulun to umar ne allah ƙare da shi wali muslim ruwayan cikin muslim nasalat ayatul muta'ati ya'ani muta'atil hajj ayan da take bayani kan nau'in aikin haji na tamattu'i tamattu'in aikin haji wa amarna biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu umarni mu aikata irin wannan aikin haji na tamattu'i thumma lam yanzil aya tansaku ayatu mutu'atil hajj sannan ba wata aya da ta sako ta soke yana ta soke ayar da take magana ai aikin haji na tamattu'i kuma sannan walam yanha anha hatta mata haka nan manzon Allah sallallahu alaihi bai hana ba har Allah ya karbi rayuwarsa wala huma bi ma'anahu bukhari da muslim sun kawo hadisin da irin wannan ma'ana an fahimta kun ga wannan duk suna tajaddidi ne kan magana da Umar yayi ko irin hukuncin da Umar yayi a lokacin sa an fahimta wallahu alam babu alhaji babi zai magana game da hadaya wata ibada ce da Allah yake so a yi ta zubda jini a lokacin aikin hajji wanda ake yanka ta a ranar goma ga wata bayan an gama arfa ran tara ga wata an taho musdalifa an kwana da safe za a je a yi jifa sannan a yi aski sannan a yi yanka sannan a yi ɗawaful ifama wani ita ce rana ta yini mafi yawan aiki a cikin yinin aikin hajji an fahimta kaga ranar tarwiya akwai mina za a je a kwana ran tara ga wata arfa za a je a yi ne a kuma muzuli ba a kwana amma ran goma ga wata tafi yawan aiki a rannan za a yi jifa jamratul ula jamratul aqabatul ula sannan za a yi yanka na hadaya kenan sannan kuma za a yi aski sannan kuma za a yi dawaful ifada duk a wannan yinin amma shari'a ta bada dama cewa har in cinkoso ya hana ka dawafin to zaka jirkinta an baka dama wa dhkurullahi fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara فلا إثم عليه لمن اتقى أم فهمت عن عائشة رضي الله عنها قالت daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara yadda da ita ce a fattalatu qiladata hadi nabi sallallahu alaihi wasallama fattalatu qilada qala'id kai qala'idu hadi rasulullah sallallahu alaihi wasallama tace da hannuna na tifka igiyar da aka yi wa hadiyar manzan Allah rataye ƙala'id a lokacin da yake akwai imani akwai gaskiya akwai amana duk dabbar da aka yi da irin wannan ratayen to an tabbatar an tabbatar dabar hadaya ce kowa ma zai iya kama ta yanka ta wata alama ake musu an fahimta daga garinku ko ƙasarku in har za ka zo aikin hajji da hadaya to sai ka mata wannan alamar kana zuwa garin an maka sai ka sake ta kawai duk wanda ya gani da wannan alamar to ya san ta mahajjaci ce kuma ta hadaya ce sai kama ta ranar goma ga wata yanka a ko'ina ne haka ake domin amana da kuma kowa mai gaskiya ne kuma gaskiya ba ne kai da ka sake ta kasan ba za ta fada mummunan hannu ba shi wanda ya yanka ya san gabawan Allah da wani bawan Allah ne hadayarsa ce ya ba da dama a yanka masa to ita na Aisha tace da hannunta ta tubka igiyar da aka yi wa hadayar manzon Allah wannan ratayar aka mata alamar cewa ta hadayar aikin haji ce an fahimta summa ash'araha sannan aka mata ish'ari shine gefanta na hagu ana sa wata alama nan ma ko alamar wuta a ɗan ja ko dai wata alama ga igiyar rataye ga wannan alama da suke yi duk wanda ya ga dabba da wannan alamun a lokacin aikin hajji to ya san ta hadaya ce wani mai ita bai damu da waye kama yanka ba kai da ya kama ka yanka baka damu da kasan ko ta wace ce ba shi yayi dan Allah kai ma kai dan Allah an fahimta wa qalladaha aw qalladtuha ni na rataya mata wannan igiyar ta alamar hadaya ce sun ma ba asa biha ilil bait sannan mazan Allah iya garin Madina sai ya aiko da wannan dabbar a garin Makka iya garin Madina bai taho ba da ya samu matafiya sai ga dabba ta tare wa kora ku gaba da ita an fahimta shine suma ba asa biha ilil bait wa aqama bil Madina a lokacin mazan Allah kuma ya zama su a garin Madina bai taho ba falamma haruma alaihi shay'un kana lahu hillan bayan ya aiko wannan hadayar ya ci gaba da rayuwarsa a garin madina ba a haramta masa wani abu da ake haramta masu aikin haji ba an fahimta ma'ana aiko da hadayar ba zai sa a ce tun a lokacin ya haiga cin aikin haji ba har sai ya baro garin ya zo zulhulaifa ya yi ihirami sannan ya fara aikin haji an fahimta aika hadayar da ya gari maka to hakan baya nuna cewa a lokacin ya fara aikin haji shi ne take cewa bai daina dukkan wani abu da ya zamto an haramta wa mai aikin haji aikata su ba an fahimci wannan kana lahu hillan an aisha radiyallahu anha qalat ahadan nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ghanama akwai wata shekara da manzon Allah ya hadaya da aka ce ganam ana nufin kamar tinkiya rago akuya dan akuya su ne ghanam wancan kuma bakar saniya wancan kuma jamal raƙumi an fahimta gaba ɗayansu kuma na ce musu al'an'am dabbobin ni'ima in aka ce ma uhillallakun bahimatul an'ami idan aka ce bahimatul an'am to ɗaya daga cikin waɗannan dangogin guda hudu in ma raƙumi mace da namijinsa in ma saniya mace da namijinta imma tinkiya da rago imma akuya da taure su ne bahimatul an'am kuma duk wani abu da ake na ibada in dai yanka ne na shari'a ta sa rana da lokaci to da ɗaya daga cikin hudun ake yi ko aikin haji hadaya ɗaya daga hudun nan ake yi ko layya ɗaya daga hudun nan ake yi ko suna ɗaya daga hudun nan ake yi in dai yanka ne shari'a ta ce a yanka ta sa lokaci ta sa gu to daga bahimatul an'am ake yi an fahimta ko raƙumi ko saniya ko tinkiya ko akuya duk jinsin su mace sun namijin su an fahimci wannan jam'in su ne bahimatul an'am amma kowane kuma da sunan sun aka ce in aka ce jamal ko ibil raƙumi ake nufi in aka ce baƙar saniya ake nufi in aka ce karuf ko ganam ana nufin tinkiya da rago wancan ko ma'iz akuya da dan akuya ma'iz mace tayis namiji an fahimta duk wannan su ne bahimatul al'am sai yake cewa a take ce akwai shekarar da manzon Allah ya hadaya da ɗaya daga cikin waɗannan dama kuma sun ce in hadaya ce raƙumi yafi ga wanda yake da iko in kuma layya ce rago yafi haka malaman shari'a suke wannan bayanan dai wallahu a'lam an abi hurairah radiyallahu anhu daga sahabi a bahurairar Allah ta'ala ya kare da shi Allah ya haɗa mu da mu da shi gidan aljanna anna anna nabi Allah sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan yasuqu badnatan ya ga wani mutum iya kora kuma aka ce badan raƙumi ake ne an gane ko tunda qur'ani ya ce wal budna ja'alna halakum min sha'irillah lakum fiha khayr fadhkuru smallahi alaiha sawaf fa idza wajaba junubuha fakulu minha wa ati'imul qani'a wal mu'tar al badan raqumi an fahimta to sai ga wani mutum iya kora raqumin sa na hadaya iya korawa zai tafi garin maka da shi sai manzon Allah yake cewa irkabuha ka hau mana ka hau shari'a ta baka dama ka hau kayan ka tafi da shi idan ka je saudiyan in ka je makan sai ka mai da shi sai ka sake shi ya zama na hadaya din amma yanzu ba wai haramun bane ka hau ka hau kayan ka sai ke ce in habadna sai shi wannan bawan Allah ke ce manzon raƙumi nan hadaya ne ba raƙumi ne na hadaya manzon Allah sai ce eh irkabaha hau an baka dama fara'aituhu rakiban yusayirun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi rawayin hadisi sai ke ce sai gama wannan mutumin ya hau ya shiga cikin ayarin tafiya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ya lokacin fahimta sa ya zata tunda na hadaya ne ba za a hau ba ko ba gaskiya bane to sai manzo ya ce an baka dama hau kayanka idan ka je can gunda za a yanka sai ka zo ka tura shi a yanka shi kenan an fahimci wannan wa fi lafzin fi thaniya aw thalitha a a lafazi na daya kai na biyu ko na uku da manzo ya ce irkabaha irkabaha hau kayanka da mazala ga iya dan jinkiri bai hau ba sai ke cewa wailak a wai haka kai can wannan dama ya hau ya ce bai fahimta bane shine wai hak ko wailak ya zaka na tafiya ka gaji a kafa kuma ga abin hawa hau kai kamar shine ma'anar wai hak ko wailak fahimtu hadisi na gaba ana ali bin abi talib radiyallahu an daga sai na ali dan abi talib Allah ta'ala ya kare da shi kale yake cewa أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيء وقال نحن نعطيه من عندنا سينا علي الله تعالى ya kare da shi yake cewa manzon Allah ya umarce ni na je na tsayu a kan hadesa da za a yanka ya wakilta ni kenan an ci a wannan shekarar mazan Allah sai da yanka ra'umma a wajen guda ɗari an ce ya yanka ishirin da wani abu da hannunsa sai sai sai na ali kuma ya zo ya tsaya ya ƙarar shawara an fahimta ya ce ka tsaya a kan hadayata manzan Allah ya umarce ni in yi sai na aliyu an na kuma ala budnihi wa an ati saddaka bilhamiya ya ce idan an yanka ai ta sadaka da namanta in ji wa in ji manzan Allah kai ta sadaka da manama wa juludiha har fatar ma ita ce aljilde ka ɗauka dukkan babayar sadaka an gane ko wa ajillatuha da ƙasusuwan da kuma dukkan raba sadaka wa Allah uutiya aljazzaru min shay aljazzaru shine mahauci mahaucin da ya zauna ya gyaggyara ya yanka ya fede to kar ka ɗau naman ka bashi da niyyar biyan salada kuma wani hukunci har layya ma tana ciki ba a biyan mahauci da naman da ka yanka da rai bai halatta ba hidi in ka so kai ne zaka bai sadaka zaka iya bai sadaka ba hana ka bai sadaka ban ka ga dama amma ka bashi fatar ko ka bashi naman da niyyar ka biya shi wani haramun ne bai halatta ba manzo Allah kita karka baiwa mahauci wani abu daga ciki wai dan niyyar an biya shi wa qala sai manzo Allah ke cewa nahanu nutihi min indina mu za mu bashi da hannunmu la za mu bashi ladansa ai aikin karfi yayi za mu biya shi da gare mu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bayyana an zayyad bin jubair daga zayyad bin jubair kale yake cewa ra'aitu ibn umar radiyallahu an zayyad bin jubair yake cewa naga dan umar da idona ata ala rajulin ya ji ya samu wani mutumi kada ana khabad na taho ya gurfanar da raƙuminsa ana ha shi ne ya gurfanar da shi an fahimta yan haruha iya ƙoƙarin soke shi a gurfani faƙala sai ɗan umar ya ce iba asaha ib'asha tashi hitsaye shine ib'asha qiyaman kar ka soke shi a wannan gurfana ka tashi hitsaye kawai amma muqayyadatan bayan ka ta hitsaye kuma ka mai da baibayi an fahimta ib'asha qiyaman ka tashi raƙumin ka ya tsaya da kafafun shi sannan kuma ka mai da baibayi kafafun yace sunnatu muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sunnar manzon Allah shi ba a soke raƙumi a gurfani a tsaye ake yi a tsaye da shi a kafafuwansa na a masa da baibayi sannan kuma sai a soke shi kaga sahabai sun cika da yi wa junansu gyara kuma gyara da kyakkyawan niyya amma yanzu aka ga wani jahili can bai san abin da yake ba haka zamu duk wani kalaman mu ne na mutane karshen zamani amma ba wani abu da ya ce masa kawai ya haka ya haka haka manzon Allah yi shikenan kai ma da ka gyara ai ba maganar ka bace ba ra'ayinka ba ne ba kai aka yi wa wahayin ba in har ka ɗan uwanka iya kuskure to ana so ka gyara masa ta kyakkyawar hanya kuma ka gyara masa shi ya san gyara ka masa da niyya mai kyau ba niyyar wulakantawa ba ko niyyar tozartawa ba da yawa wa'an suna ƙin karɓar gyara domin masu gyaran ba su iya ba ne za a ga mutum ka jahiltar da shi ko ka nuna wani irin mutum ne ka gyara masa da kausa samuriya ai ba zai fahimce ka ba larabawa suna cewa jibulatul qulubi alaman ahsana ilaiha wal bughd alaman asa ilaiha ita zuciya an halicce ta da san mai kyautata mata an halicce ta da kyamar mai munana mata haka larabawa suka ce kaga ko gyaran zaka yi ko azin zaka yi kai da kyakkyawar hanya ka duba fir'auna takadaranci irin na fir'auna amma Allah yake faɗa annabi Musa da annabi Harun in kun je kun sami fir'auna fa qula lahu qawlan layyina idan kun ce ku faɗa masa magana mai taushi magana ba mai tsauri ba magana ba mai kyara ba qawlan layyina ku faɗa masa magana mai taushi ba kyara ba zagi ba habaici la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha akwai yiwuwar yau a zanta ko ji tsoron Allah ya daina abin da yake an fahimta kuma a bayan wannan ƙur'ani da kansa ke cewa udu ila sabili rabbika bil hikima wal mau'izatil hasana kai kira zuwa ga addinin ubangijinka da hikima hikima sannan kuma da wa'azi mai kyau a wa'azi mai kyau akwai zagi a wa'azi mai kyau akwai habaici a wa'azi mai kyau akwai gugar zana duk babu wannan bil hikima wal mau'izatil hasana wa'azin shi zama mai kyau kana yi da kyakkyawan niyya to sai Allah ya sanya wa masu sauraron ka fahimtar abin a zuciyarsu amma an kace zaka wulakanta su ko zaka zage su ko zaka kyare su wala sai Allah ya dauke musu fahimtar daga zuciyarsu ai sanya fahimtar Allah ne yake sa fahimtar ai ba mai wa'azin ba mai karatun bane Allah ne yake sa kalmar ka kai ta yi tasiri a zuciyar mai sauraron ka amma ba dibara ka bace kai dai bakinka ka faɗa ka faɗa ka faɗa amma wa yake da ikon ya kai saƙon zuciya ta karɓa ya yi tasiri Allah ne Allah ne ke da wannan ikon saboda kai yadda Allah ya ce sai Allah ya sanya da'awar taka tana da tasiri a zukatan mutane sai Allah ya shigar da ita zukatan mutane da kansa an fahimci wannan a kiyayi kyara a kiyayi disgracing na mutum akan addini Allah wani lokacin har gori ma yake mana ya isa mana gori sai ce kazalika kuntum min qablu dan ka ce wani jahili ne bai kai ma da haka jayi an haife ka da ilimi ne da wani kwari aka haife ka to wani hadda aka haife ka babu ba da ka zo duniya ka karanta ba to kai ma da haka jayi sannan Allah ya ma ni'ima ka gane to shi ma kamar ta yanda zai gane ka mana wannan darasi ne mai girman gaske dan Umar yace wane raƙumin da zaka tashi hitsi har ya zai soke bai ce a'a kar ka soke ta hitsi in ka tahe tsaye mai da baibayi a tsayen sannan ka soke shi a tsayen sai ce sai ce abin da na faɗa ma ba ra'ayina ba ne wannan sunar mazan Allah ce kamar idona ya ga mazan Allah haka yake yi kaga in kai kana da kyakkyawar zuciya za ka karɓa wannan gyaran ai za ka karɓa to wannan shi ne mu dinga ƙoƙarin saka gyara ta hanyar da ya dace sai al'umma Allah ya sa musu fahimtar babul ghusl lil muhrim babi zai magana game da wanka ga wanda ya sanya haramar haji ya yi harama ya je miƙati ya yi harama ya wanka ya sanya ihraminsa to yaya game da wanka yaya game da kaza da kaza din shi an abdullahi bin hunayn an abdullahi bin abbas wal musawwir bin makrama iktarafa bil abwa waɗannan bayin Allah da abdullahi dan abbasu sun samu saɓarin magana abinda ake ci masa abawa wannan abawa din an ce a nan mahaifiyar manzon Allah Allah ta'ala ya karɓi rayuwarta wani guri tsakanin makka da madina tun lokacin ma tana makka ta ɗau ziyara za ta kai wa 'yan uwanta ziyara to ta je daidai wannan gun sai Allah ya karɓi rayuwarta a gun an fahimta fakala bin abbas dan abbas ya ce yagsilu lil muhrim ra'sahu mutum iya cikin aikin haji shari'a ta bashi dama ya wanke kansa wa qala miswar la yagsilu lil muhrim ra'sahu shi kuma almiswar sai ce a'a ne aikin haji ba a bashi dama ya wanke kansa ba qala fa arsalani ibn abbas ila abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu shi wancan sahabi hunayn yace sai dan abbasu sai ya tura ni wajen wa abu ayyub al-ansari a lokacin dattijo ne an fahimta dattijo ne daga jikin dattijan sahabbai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai dan Abbas ya tura shi ya tura Hunain din nan ya tura shi gunwa Abu Ayyub al-Ansari wanda shine ma ya sauki manzon Allah a garin Makka eh Hunain eh Hunain ko Hunain shine dan Abbas ya aika wannan Hunain din ya ce ka je ka samu Abu Ayyub al-Ansari ka gane ko shi kuma ya ce fa wajadtuhu sai da je na same shi yagtasilu baina qardayn iyawan ka tsakanin wasu itatuwa guda biyu shi wa kenan abu ayyub al-ansari wa huwa yastastiru bi thawbin ya dan sa tufa a kare shi domin kar a gan tsarincin sa ya yi tsakanin wasu itatuwa guda biyu ya kube tufa siyasa inda mutane suke kallo kuma iyawan ka a wannan yanayi an fahimta fa sallamtu alaihi na same shi a wannan yanayi ce sai na masa sallama fa qala sai ce man haza waye wannan kuma waye wannan haka fa qultu ana abdullahi bin hunain sai ce ni ne abdullahi dan hunain wannan kuma akwai wata abin nan da shari'a ta ce har in ka je ka sallama wa mutum ya ce waye to karka ce ni ne ka ce ni ne wane ka bada sunan ka da ya san ka da shi an fahimta ko wata inkiyar ka da aka san ka da ita amma kana ce ni ne ni ne to waye har yanzu baka bada amsar ba kenan yau in an ce waye ni ne wa ne an fahimta ka faɗi sunan da shi wanda ka je gunsa ya san ka da shi wannan haka mazan Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam kaga anan ma sai ce ni ne Hunayn an fahimta arsalani ilayka ibn Abbas sai ce ni ne Hunayn dan Abbas ne ya aiko ni zuwa gunka an fahimta yas'aluka ya ce a tambaye ka كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم yace dan Abbas yace mu zo mu tambaye ka a matsayin ka na dattijo daga cikin sahabbai yaya manzon Allah yake wanke kansa lokacin da yake aikin haji fa wada an gane ko fa wada abu abwa babad yawa fa wada abu ayyub yadahu ala thawb daga ji an ce an aiko shi hunain ya zo iya tambaya game da yaya manzon Allah ya wanke kansa fa wada abu ayyub yadahu sai ya saki hannunsa kawai idan kamar wanka yake sai ya tsaya an gane ko ala fa wada abu ayyuba yadahu ala thawbi fa ba sai dan dage wannan tufar da ta masa sutura ga mu da mutane sai dan leko kansa an fahimta ya leƙo kansa zuwa gawa shi wancan na aika din hatta badali ra'asahu yake ce har kansu ya fito nake ganin su yake gani na sun maƙala sannan ya ce da ni lil insani ya subbu alaihi lima sai ya kira wani daban ina kallo sai ya kira wani daban ya ce zuba mu ruwa a kaina in ji wa kenan in ji abu ayyub al-ansari shi dan aika iya tsaye a gefe sai kuma abu ayyub ya kira wani ya ce sabba alaihi lima alaihi lima sannan sai ya zuba masa ruwa a kansa fa sabba ala ra'sihi sai kwara masa ruwa a kansa sun maharraka ra'asahu biyadihi sannan sai sa hannunsa ya dinga cuccuɗa kansa ana zuba mai ruwa iya cuɗa kanshi da hannunsa fa aqbala bihi ba wa adabara ya tafi da hannun har bayan sa dan ya dawo da su dan aika iya ida iya tsaye iya kallo sun maƙala sannan ya ce hakaza ra'aitu sallallahu alaihi wasallam ya fa'alu ya ce haka ni ido na ya nuna manzon Allah yana yi a lokacin ya jin haji ka gani ya kurji kenan an fahimta wannan shine fatawa irin ta sahabbai kenan da yanda sai ga manzon Allah ma yana yi hakan sai da ya nuna masa ainihin da yana yi kuma anan malamai suke cewa ya halatta inda ba tsugunno kake na fitsari ko bayan gida ba ko kuma ka suturce jikinka ba a ganin tsiraicinka to ya halatta ana ma fatawa ka ba da amsa kaga wani a yanayinsa ya dan keɓance kansa yana wanka ne ba ya suturce kansa aka mai sallama ya ce waye sai ji ayi turo shi aka yi da fatawa gaba da abin da manzon Allah yake kuma ya sani sai ja baya ya dan turo kansa ta saman inda yawa kansa sutura yake kallon mai fatawar yace me aka yi koka dan Abbasu ne yace da ni da zo na tambaye ka yaya manzon Allah yake wanke kansa lokacin aikin haji sai ce wa zo dama da wani a kusa da shi taho da ruwa he meko kansa kowa ya gani yace zuba mu ruwa kaina aka zuba masa ya sa hannu ya cuda ya cuda ya cuda ya gama sai ce irin wannan yadda haka daga manzon Allah ya yi kaga magana ta kare kenan magana ta kare yace hakaza ra'aitu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu wa fi riwayatin fakala al-miswar libni abbas sai wancan miswar din da suke jayin jar dan abbas game da wannan sai ce la umari ka ba'da ha abada wallahi da gaiwa ba zan ƙara jayayya da kai game da addini ba na san kafi ne fahimta kuma kafi ne ilimi kaga wannan shine kyakkyawar munazara ta sahabbai ba yanzu a zuwa ce za a yi muƙabala ba dan a wulakantawa ne ko dan a tozar tashi ko dan a duk ba haka ake ba shi yasa Allah baya sa albarka a jin aiki shi yasa Allah sai dauke fahimtar daga zukatan bayin Allah duk suna ganin mutane wasu iri in har munazara za a yi ta addini dan Allah to kar a zo da wani burgewa ko wani takama ko wani alfahari duk ba a yi kai hasali ma in ba don wannan jarrabawa ta midiya ta zo mana ba wallahi sai a ce ita munazara ta addini in dai da gasken za a yi kar ma a sa wani in midiya su dauka kana da ɗalibai ina da ɗalibai eh haka ne to zo mu zauna ni da kai kowa ya fahimci gaskiya kai in ka je darasi faɗa wa ɗalibanka wannan ni in na je darasi faɗa ɗalibai shi kenan magana ta kare amma duniyar da za a saki ba dole a samu mai ra'ayinka dole a samu mai ra'ayina wani ma zagi zai yi yasa an kasa tantance ina wannan media za ta yi mana amfani mai kyau ga dai abu ne wanda tana da amfani sosai wajen da'awa amma ni a fahimta ta irin wannan munazarar ko muƙabala wanda za a zo da zafi da girman kai da alfahari da faɗi da waye walla in dai dan Allah zai bai kamata a sa media ba bai kamata ba ni malami ne misali shi malami ne iya da ɗalibai wanda ya gina su kan wani ra'ayi shi wancan iya ƙalubalantar wannan malami akan dan me ya gina ɗalibansa akan wannan ra'ayi ba daidai ba ne ni na ce daidai ne shi ya ce ba daidai ba ne to zo mu zauna me dalilin ka na yi kaza me dalilin ka na cewa ba daidai ba ne kaza sai mu gwama dalilan mu ga nawa ya fi ƙarfi nawa ya fi kusa da ingantaccen hujjoji a nasi kowa ya ajiye ra'ayinsa in kujojinka sun fina wa ƙarfi in na sallama ba kai na sallamawa ba nassin na sallamawa tunda Allah ya ce dama fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul duk wani abu da ya taso muku addini wane ya ce wane ya ja wane ya ja wane ya ja to ba zagi za a yi ba ba habinci za a yi ba sai a dawo kan nassin Qur'ani da hadisi duk wanda hujjarsa tafi ƙarfi to sai a bi ra'ayinsa ba tare da kuma iya girman kai cewa na kada wannan na kada wannan ba a irin wannan munazara fa wai zaka ji mutum da sunan malinta wai wa ai wannan mai kasa kasa wallahi bai ai na yayi shiru to ta ya zai fahimce ka ta ya zai fahimce ka ai ba zai fahimce ka bai dalibansa ta ya zai kawo wulakanta musu malami su fahimce ka ba zai yi ba amma ai abin da kyakkyawan niyya da niyyar gyara ni a karatu ne shigar da wannan gyaran ai ba wahayi ake mun ba na fahimci abu kaza jiya da shekaran jiya amma yau na fahimci ba daidai bane ga daidai sai me kuma haka malam Jafar yake faɗa Allah cikin zarama yace har yanzu ban gushe da cewa in na yi fatawa na gane kuskure na dawo na ci abin da na yi bai kuskure ba ne kuma haka yake yi haka ya rage mai daraja bai rage masu daraja ba sai ma karawa to wannan shine addini amma ka zo gun munazara da niyyar zaka wulakanta wani da niyyar zaka ci mutuncinsa da niyyar zaka nuna duniya jahili ne shi Allah sai ya dauke masa fahimtar ka wallahi ba zai fahimce ka ba ɗalibansa ba za su fahimce ka ba imamu shafi'i Allah ya ƙara masa rahama wata rana suna tattauna kan matsalar ta addini da wani sun samu mun sabanin ra'ayi tun bayan sallar isha'i ba su tashi ba sai da asuba ta yi wanda ya kawo dalilinsa wanda ya kawo dalilinsa imamu shafi ce muka tashi ni ina cewa dalilin sun funa wa ƙarfi shi iya cewa dalilai sun funa su ƙarfi domin kyakkyawan niyya kowa ya wanke zuciyarsa don Allah yake amma ka je ka yi gayya ka ɗauko 'yan midiya ka ɗauko kaza duk ka nuna wa duniya wai kuma za ka yi mukabala da ɗan uwanka addini kuma a sunna kuma ka zo da wata niyya za ka wulaƙanta mutum ka zo da wata niyya za ka nuna wa duniya ƙasƙancin iliminsa ka bihi ilimi to ta Allah zai sa albarka cikin abu wallahi babu da niyya mai kyau mu gyara malamai ina kira ku ne malamai mu ku gyara wallahi ba daidai bane in za a yi tattaunawa ta addini yan uwantaka juna ake sawa kuma wanda bai dace zo gumba ba zai zo ba ai an ce likulli makamin makal dukkan wata tattaunawa wata magana tana da bigiran da ya kamata a yi ta yasa imamul bukari a littafin sai babi guda yace babun an taj'ala li dullabil ilmi ayyaman maqsusa yace a sanya wa ɗaliban ilimi wani lokaci keɓantacce ba irin wa'azin da za a yi publicly ba za a yi musu imamul bukari haka ya faɗa babi a littafinsa to saboda haka ba ma ɗaliban ilimi malami wanda iya da ɗalibai iya da magoya baya ta ya za a yi ka zo ka yi mu'amala da shi kamar ɗan sakandare ko ɗan firamare abu kaza mai yi irabinsa abu kaza mai fassararsa kuma kana yi da niyyar cewa sai ka ka da shi ka nuna kaskancin sa duniya ta zai fahimce ka wannan gaskiya ba daidai bane wala sai an gyara in muka ce kullun duniya za mu nuna kaskancin wanda muna idan ban fahimci juna da shi addini ba sai na nuna duniya shi ya kaskanta na fi shi ilimi wallahi har abada gyara mu ba zai yiwu ba tunda niyyar ba ta da kyau niyyar ba ta da kyau niyyar kaskanci da tozartawa Allah ba zai sa albarka a ciki ba an fahimci maganar dan abbasu wancan miso yake cewa wallahi la umari ka ba'da abada wallahi daga yau har abada ba zan ƙara ja'in ja da kai ba harkar ilimi na yadda gaban da ni kake kuma Allah ya baka fikira da kibra fiye da ni an fahimci wannan wannan shine kuma addini duk wanda kuke tattauna addini hujjar ka tafi tasa karfi ai ba taka bace kai ma karantawa kai wahayi yake ma ko a gidan ku ka sauka da qur'ani babu kai ma ji kai kuma Allah ya fahimtar da kai shi ma wancan din akwai yiwuwar in ka bi ta kyakkyawar manufa sai ya ji kuma Allah ya fahimtar da shi kai kafin ka fahimta din ya kake yi da can kafin ma zuwa fahimci sunnar duk da cewa a galabiya sun mutu da yawa an ce wajen shekara arba'in ana da'awar wasu kuma dama dattijai ne suka yi ga in ba haka ba da can wannan shekaru bayan shekarun da aka ba kungiyar sunnar da ya mutane suke yi duk za ka je sun ce min yi wannan kaza min yi kaza ɗin nan duk suna faɗa wa ba sa faɗa ne musamman datta wannan suna faɗa mana a mun yi kaza duk abin da ake bilemu ɗin sai su ake cewa ba addini ba ne ya ce duk da mun yi to Allah ne fi ceto ka daga wacce rayuwa da gane ba daidai bace ya kawo ka sunnar ba tare da an wulakanta ka ba ba tare da an tozarta ka ba haka Allah ya saba fahimtar yau kai kuma sai kai amfani da wani damar ka wulakanta wani kamar da wani kawai bai san abin da yake ba wannan ba daidai bane mu gyara zukatanmu mu gyara niyoyin mu muna so Allah ta rahe ga cin al'amarin mu maliki cewa babu faskul hajji ila al'umara babu zai magana game da canja niyyar aikin haji da koma ta umara da kai niyyar aikin haji kala kaza ko kai niyyar ikirani kamar da shi tamattu'i ko kai niyyar tamattu'i kamar da shi ifradi ko kai niyyar wani kamar da shi wani an bayyanta an ce akwai yanayin da an baka dama kai wannan malike cewa an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma daga jabir dan abdullahi Allah ta'ala ya kare yadda da su yake cewa halan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu bil hajj manzon Allah yayi niyya ta aikin haji da hi da sahabbansa walaysa ma'a ahadin minhum hadiyun a tattare da su ba wani mai hadaya ghairan nabiya sallallahu alaihi wasallam wa talha in banda manzon Allah da talha ba wani mai hadaya a cikin su duka ba mai hadaya wa qadima ali min min al-yaman sai ga sai na ali radiyallahu anhu ya dawo daga kasar yaman fakala ahalaltu bima ahalla bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni ma nayi niyyar aikin haji kamar yadda manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu sai manzon Allah ya umarci sahabbansa an yaji aluha umra tunda babu abin da za a yanka a yi kaga wannan yankan gaba ce daga cikin gaban aikin haji shi ce tunda har an zo babu abin yanka ku mai da ita umara kawai an fahimta a fasa aikin haji an yaji aluha me umra kowa yayi niyyar aikin haji a gida to an zo ba hadaya to kuma da ita umara kawai ai umara shikenan fa yatufu sai suka je suka yi dawafi summa summa yuqsaru sannan suma yi ƙasiru sannan suka je suka rage gashinsu an gane ko wai hillu suka cire wani ihramu illa man kana ma'awal hadiyu sai dai mutumin da yake da hadiya ba zai cire ba sai ci gaba da aikin hajjinsa kenan an fahimta faƙalu suka ce nan taliku ila minan wa zakaru ahadina ya ƙuturu ya ce manzan Allah sun ji sabon suke cewa yanzu mun kammala umara mun cire hiramunmu an gane ku mun dawo kamar ba mai niyyar aikin hajji ba ana fahimta yanzu kuma haka ɗayanmu zai tafi mina a ran takwas ga wata kenan wanda suke niyyar aikin hajji na mai tamattu'i in sun yi umara an ba su dama su cire wannan ihramin su ci gaba da harkokinsu har sai ranar takwas ga wata sai su tafi mina a kwanar ran tara ga wata a wuce arfa sai suke ta to yanzu ɗayanmu zai umara ya cire hiraminsa ya zauna ya dinga harkokinsa kuma ranar takwas ga wata ya tafi mina kuma alhali gaye zai iya kusantar iyalinsa shine yan daliku ila minan yanzu ɗayanmu zai tafi mina wa zakaru ahadina ya tsiru kuma alhali ɗayanmu ga al'aurarsa nan bata gama daɗewa da barin iyalinsa ba suna ganin kamar tsakanin nan a ce har mutum ya shagalta da iyali suna ganin kamar bai dace ba kun fahimci maganar tsakanin me a kammala umara kafin kwanakin aikin haji suna ga dan wani intabal din kwana biyu uku hudun nan ai bai kamata a ce mutum ya shagaltu har ya zo suna suna mu'amala auratayya da iyalinsu ba haka sabai suke wannan fahimtar to suna faɗar magana ƙasa ƙasa lokacin mazan Allah bai ji ba fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai hakan ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa law istaqbaltu min amrin mastadbartu ba dan in nayi sa al'amari a gaba bana dawa baya ba inji manzon Allah kenan kaga wannan zai nuna mace manzon Allah baya bin ra'ayi a fatawa yace ba dan in na sa al'amari a gaba bana dawa baya ba to ma a hadaitu ni ma da bazan da bazan bazan yanka hadayar ba walaula annama ilhadiya ba dan ni ina da hadaya ba na taho da ita la halaltu ni ma da tuni na cire harami na ina zama irin kudin wa wa wa qad menene wa hadat aisha wa hadat aisha a wannan yanayin sai na aisha haila ta zo mata fasakanatil fanasakatil manasik kullaha bayan ga haida sai ta shiga da aikin hajjin ta gaba ɗaya ba ta tsaya ba an fahimta duk abin da masu aikin hajji suke tana yi amma gairar an halamta tuf bil bait amma an hana ta yin dawafi tunda an ce dawafu ka salati shi dawafi kamar sallah ne shi dai dawafi an halatta ka yi magana sallah kuma ba a magana a cikin ta amma yanayin dawafi an ce yanayin sallah ne ita he manzon Allah ya ce karki dawafi har sai kin samu tsarki falan ma tahurat tafa bil bait lokacin da ta samu tsarki ta zo ta yi wannan dawafi kaga wannan ko yau zaka tafi aikin haji da matarka idan an je aikin haji ta samu al'ada ta zo mata to dukkan wani abu da mahajjata suke za ta yi me ba za ta yi ba dawafi ne kawai ba za ta yi ba dawafi kala biyu ne akwai dawafi quduw wanda zuwan ku za ku yi dawafi da kun zo maka akwai dawaful ifada shine ɗaya daga cikin rukunan aikin haji wanda ake saran goma ga wata yin an samu dama akwai kuma dawafil wada' dawafin bankwana wanda ka gama aiki an samu kora na baro maka zaka je dawafi na bankwana kai da biyarka to duk ɗaya daga cikin uku nan ba za ka yi ba za ta yi wannan dawafin ba duk ɗaya da uku nan ba za ta yi ba an fahimta amma tana tsarki to an ba ta dama ko da ku kun yi ɗawafin kun wuce to ita in ta yi tsarki an ba ta dama ta dawo ta maimaita shi a kowane lokaci kuma an fahimtar nan to take cewa ita ba ta samu damar yin ɗawafi ba fakalat kalat ta ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah tantali ƙuna bi hajjatin wa umara yanzu manzon Allah dukkan ku za ku koma gida Madina kowa ya haji da Umara wa an taliqu bi hajji ni kuma da haji kawai zan koma gida tunda lokacin da ta zo Umara tana haira ba ta yi dawafin Umara ba kaga ta wuce ta kenan kuma ana gama aikin haji kafin ta yi Umara aka ce a koma gida hidda ce yanzu kowa zai yi Umara ya koma gida da haji da Umara ni kuma da haji kawai zan koma fa amara Abdurrahman bin Abi Bakar to a wannan tafiyar sai man an tafi da abdurrahman dan gidan sai na abakar dan wanda na aisha kenan da hiya cikin tawagar aikin hajji sai manzon Allah ya umarce shi yace ku fita da na aisha an ya khuruj ma'aha ila tan'im ku je gunda ake ce masa tan'im bayan garin makka ne a hanya zuwa madina ku fita da garin makka ta je ta yi niyyar umara daga bayan gari sannan ku shigo an gane ku fa atamartu ba'da al-hajj sai ta yi umara bayan aikin hajji din an fahimta sai ta yi umararta bayan mai bayan kammala aikin hajji wannan shi ne abin da ya faru da na aisha Allah ta'ala ya kare da ita kuma ku duba yadda manzo Allah ke girmama ra'ayi hatta na iyalinsa inda kai ne ya tafiya zami ta mutu tunda kin haji ba shikenan ba sai manzo Allah domin ya kwantar mata da hankali ya nuna mata addinin musulunci abu ne mai fadi kuma shi mutum ne mai sauki mai saukin hali sai ya ce to ke ma zaki koma gida da haji da umarki abdurrahman ya ce amta ku koma bayan garin madina ta yi niyya bayan garin maka kai sai ta shigo maka da ke niyyar za ta yi umara ta yi umara ta kira Allah ta'ala ya samu dace ina ganin mun zo gun da zamu samu matsayin insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya muna rahama Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya samu lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana dukkan abin da muka sa a gaba abun Allah na alkhairi Allah ka cimma mana shi abin da ya so mu na shari kuma na roƙon Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ka cika mahaifanmu ka sanya aljanna ce makomarsu Allah ta'ala ka shirya da mu da zuriyar mu ka dora mu a tabarki mari da ciyar rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙon ka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka kama hannuwansu ka tashi kafaɗinsu Allah ya saka fara suke yi Allah ya tsare mana mutuncinmu da addininmu da iyalanmu da rayuwarmu Allah ta ka tsare mu daga dukkanin cutarwa Allah ka ainihin haɗa mu daga dukkanin alkhairi Allah ka raba mu da dukkanin shari dukkan wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da kowa gidansa lafiya akwai ɗaya daga cikin yan uwa muna tare da shi Alhaji Abubakar Adeja wanda akwai abubuwa da suka taso game da shi harkar aikin shi to muna don Allah ya sa alkhairi a cikinsu abin da ya taso abin da ake sa rai na alkhairi da Allah tabbatar abin da kuma ake tsoro Allah ta ya amintar da kai da dukkan masu bukatu irin naka gaba ɗaya mu kenan akwai yan kasuwa a cikin mu Allah ya sanya musu albarka cikin kasuwancin su akwai ɗalibai Allah ta ya sanya ƙara basira ya ƙara fahimta ya ba da sa'a da cin jarabawa akwai ma'aikata daban-daban da sauran al'umma kowa bukatu suna alkhairi Allah ya biya masa Allah ya samu lafiya mu gama lafiya akwai shi mai gidan da ya asasa wannan masallaci Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ya karba ayyukansa na alkhairi Allah ya yafi masa kusakuransa Allah ta'ala ya jika mahaifansa da namu Allah ya shirya zuriyarsa da tamu Allah hanyoyinsa na samu ka inganta su ka sanya musu albarka da namu Allah duk abin da yake tsoron faruwarsa Allah ka amintar da shi da mu gaba daya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وايتما نعم